da ramadan suke neman limamin da zai musu sallah faka-faka da sauri ba tare da ya tsawaita ba la'alla sun fi san wanda duk tarawihi zai karanta musu surori sha ɗayan ƙarshen alkur'ani kawai daga alamtara kaifa fa'ala zuwa zuwa nasu su sun yarda da wannan alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl har kafafuwansa su kumbura su tsatsage Aisha tace dan me kake ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar me yasa kake haka ya maikin Allah alhali duk an gafarta maka gaba da bayanka annabi yace fata wato kokari nake ko kuma afala kun abdan shakura shin bazan zama bawa mai godiya ba godiyar Allah ya bashi lafiya godiyar Allah ta'ala ya ɗaukake shi akan bayi to shi yasa yake wannan mu kaga Allah ya baka lafiya ya wadata ka ranan ma ka samu kai bude baki amma qiyamul layl na minti 30 idan limami yayi za a kafa daba da kai ami a zage shi saboda mutane cutar lalaci ta mi ta kama su ba sa son su tsawaita sallah alhali idan baka tsayi anan ba akwai ranar da zaka mi zaka tsayu za a tsaye da kai waqifuhum innahum mas'ulun tsaye da kai za a yi shekara dubu hamsin kana tsaye to in ka tsaye a nan da yawa sai Allah ya sauƙaƙa maka tsayuwar ina lahira nan in ka zauna da yawa fa sai ka tsaye a can da yawa da ga mutum yayi wa kansa qiyamul layli da bahaushe yake faɗa mala yake cewa alqa'imuna al-layla fi ramadan idan mutum ya zo za ka samu wani in ya buɗe wayansa sha ɗayan dare har asuba wallahi har asuba ita ita ce masoyarsa suna tare kowa da abin da ya shalle shi wani ƙwallo wani fim wani kaza wani facebook wani kawai scrolling facebook sai awa biyu yana scrolling scrolling sai a ce an yi posting sabo sai ya dawo farko haka zai kare wannan mi daren to amma su mumine na gaskiya idan dare yayi kowa ya keɓance da abin da yake so qamu ila salatihim sai su tashi zuwa ga sallah ya qara'una alquran suna karanta alqurani su qur'ani ne masoyin su ubangiji suke so wa yad'una rabbahum kuma suna roƙon ubangijin su fa idza jaa as-sahar idan kuma lokacin asuba ya tinkaro jalasu yastaghfiruna Allah ta'ala sai su zauna suna istighfari kun ga bambancin su waɗannan bayi mumine na gaskiya waɗanda suke da za a tashi kiyama waɗanda suke so Allah ya shiga lamuransu baki ɗaya ya suke da daddare ƙiyamun lail in ƙarfe biyu ta yi ƙarfe uku ta yi suna sallah kafin asuba asuba ta tunkaro sai su zauna suna istighfari suna addu'o'i shi yasa Allah yake warware musu matsalolinsu mu kuma ka ina cikin matsala da daddare fa ka nemi bashin data bashin MTN ka ci kasa data kuma kake ta kalla-kalla da safan yayi sai ka ce ana talauci da azzaluman shugabanni ta yaya da safan ina ka tafi nema da daddare kuma dare mahutun bawa ka huta saboda da safa ka samu karfin jiki idan kuka karanta rayuwar mu ta ta matasa yanzu ba daidai take tafiya ba ba daidai bane da ranar dole hozulin zaka fita nema zaka fita daddare kuma kwanta za ka yi kai mi kai bacci idan asuba ta kusa yi in ka kwanta karfe goma ko tara da rabi in ka kwanta duk yanda karfe hudu ta za ka ji bacci ya ishe ka to za ka tashi ko da minti talatin ne kai sallah kai kuma addu'o'inka da za ka yi da istighfari kai sallar asuba ranar za ka tashi nashir cikin nishaɗi amma kun ga yadda muke rayuwar mu shi yasa kullum cikin bakin ciki muke da kunci saboda kayi ne cikin kasala da zaman kashe wando da daddare kuma ka kwana cikin sabon mi sabon Allah da safa kuma ka tashi baka samu dumame ba saboda sai goma ka tashi iyayenka ne ba ka iya zagin su ba amma duk kokonin duniya ka riga ka yi shi yaqulu Allahu fi wasfihim Allah yana faɗa dangane da suffar su wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama bayi na gare ibadur rahman sune in dare yayi suke kwana suna sujada da tsayuwa ga ubangijinsu wa yaqulu subhana sannan Allah yana cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a suna nesantar da geffansu daga guraren kwanciya suna bauta ubangijinsu suna tsoro na azabarsa suna kwaɗayi rahamarsa fa jama'u bainal khawfi sai suka hada tsakanin tsoro min Allah daga ubangiji wal amali salih da aiki na kwarai tsoron ubangiji sai yasa suke mai aiki na gargari mala yake cewa wa hadhihi salah allati yusalliha haula'i alqaum hiya salatu qiyamil layl wannan sallar da mutane suke ita ce sallar da ake ce da ita qiyamul layl wa hiya nan gaba tana da muhimmanci kuma ita ce salatu qiyami ramadan ita ce sallar mai ramadan da ake ce da ita tarawihi kun gane wa hiya salatu tahajjud sanan ita ce tahajjudi da qiyamul layl da tarawihi da tahajjudi dukkan sunan sallar dare ne da ashiyan da bawo ya faɗa afwan surutu ake dukkan waɗannan sunan su mi sunan su qiyamul layl idan mutum yayi ta kuma ya halarta kai shi farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare amma malamai suka ce an kira ta da tarawih so da magabata idan sun yi hudu saboda tsayin sallar sai suke zama hutu sai su karo hudu sai su dan huta sai su shafa'i da wuturi mu fa yanzu falakiye da nasu da kuliya da izaja wai har wani juyowa zai wai ya huta me yayi na hutu me na hutu wallahi mun zauna da mawallafin littafin na Sheikh Abu Islam shekara 63 ya rasu shekarun da yawanci ake mutuwa kenan ko amma izu biyu yake mana tarawihi kullum izu biyu idan an shiga goman ƙarshe kuma yana ɗora biyu da rabi uku don haka dana ashirin da bakwai muke katma a wannan shekarun nasa sittin ɗin a haka ake yi kuma za ka ga mutane wai ana cewa ina in ka tsoyata ba za su zo ba ko wallahi duk yankin ba da ya kai masallacin cika to ku ne kuke ganin mutane in kun yi da tsayi ba za su zo ba ku yi yadda mutane misali ban ce a yi irin wancan ba amma kuma yadda ake mu ma kuskure ne kun gane ban ce sai ka izu biyu ba amma kuma kullum sura gajeruwan da ake ji kullum mutane iya qur'ani abin da Allah ya saukar kenan amma zuwa nasi ko kuma sabbi zuwa nasi ko kuma qul ya zuwa nasi Allah ya saukar da qur'ani hizbi na hizbi 60 juz'i 30 kuma mutane kana jiyar da su wasu sashi na alkur'ani su jin kissoshi mana amma kullun guri ɗaya wannan kuma kuskure ne dan haka dai dukkan sunan sallan ne sai dai wasu malamai suka ce an kira ta da tahajjud saboda ita at-tahajjud ita ce wacce ake yin ta lokacin da mutum ya kwanta bacci kuma ya farka wa hiya ma yusammiha an-nasu fi ramadan bi salati at-tarawih mala yace ita ce wadda mutane suke kiranta da salatu tarawih a ramadan wa hiya afdalu salati min ba'da al-fariida ita ce kuma mafi falalar sallah bayan me farilla yaqulu sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa afdalu salati ba'da salati al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl mafi falalar sallah bayan salloli na farilla ita ce sallar da mutun ya tashi da daddare wallahi da mutun zai koyi tashi da daddare yana kokawa Allah damuwoyinsa yana faɗa masa matsalolinsa ko wallahi da matsalolin mutane da yawa sun warware amma matsalar shine idan matsaloli suka tunkaro mu kafin mu tuna Allah da lokacin da ya kamata mu tashi mu kwankwasa kofarsa sai mutum ya kawo su lissafai da yawa a kansu wani ya tuna baffansa wani kawunsa wani babansa wani dan uwansa alhali ga kuma kofar Allah a buɗe Allah sakowa yake sulusul lailil akhir yana cewa waye zai roke ni na amsa mishi waye zai tambaye ni na bashi waye zai nemi gafara ta an gafarta mishi kuma Allah taskoki gaba ɗaya a hannunsa suke taskoki da na dukiya da na ilimi da na arziki da na komi kawai so yake ka tashi ka ce ya rab ya rab ya rab ka bani sai ya baka to amma mu wannan abin yana mana me yana mana wahala amma wallahi wanda yake kwankwasa kofar ubangiji kullun ko to ana dab da wata ran abi a bude mishi ita da haka yana da kyau mu koya Allah ya datar da mu mala yace wa qiyamul layl huwa wato qiyamul layl shine as-salatu allati yusalliha al-muslim nafilatan bil layl to sallar da musulmi yake yin ta ƙari da daddare wa hadhihi as-salatu tajuzu ba'da salati al-isha wannan kuma ta halasta bayan sallar isha wata juzu fi wasatin lai sannan ta halasta a tsakiyar dare jama'a za akwai kasashen da ita wannan tarawihin fa ba farkon dare suke ba tsakiyar dare suke kamar misali rusiya akwai lokacin da suke azumi yake kawa na awa goma sha tara ina tunanin su ne wanda suke suna cikin kasashen da suka fi tsayi ko awa sha tara domin na zauna da wanda ya zauna a rusiya ya ce min in ya tafi sallar magariba ba a dawa sai an yi asuba saboda ai awa biyar ne daren daga faduwar rana zuwa asubar ma awa biyar ne don haka kuma kun san ba su da yawan masallatai irin mu sai yayi wata doguwar tafiya da ya ce in ya je ya sha ruwa a can ba zai dawo ba sai an yi to yanzu kamar su kaga idan suka yi magariba awa sha tara in suka yi magariba sai bayan awa ɗaya su ce za su yi isha ko in suka fara isha suka idan suna gama sai ka samu tsakiyar dare yayi sai tarawih su kenan kun ga za su yi ta a tsakiyar dare kuma daga sun idan bai wuce kaɗan zauna ka yi sauri ba kai waye za ka ga asuba mi asuba ta yi shi yasa najeriya tana cikin ƙasashen da su azumin su yake tsaka-tsaki bai da mu ba can ƙasa ba kuma ba mi ba mi sama sosai ba wata juzu fi sulusin lailil akhir sannan ta halasta a mai ƙarshen dare wa afdalu awqatiha amma lokacin ta da yafi falala ma kana fi sulusul lailil akhir shine abin da ya kasance ƙarshen dare to amma kuma dan ya kasance ƙarshen dare kai kuma yin ta a jam'i shi yafi falala kun gane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yin ta ami a jam'i har yace wanda ya sallaci sallah ta qiyamul layl tare da liman bai fita a masallaci ba har akai liman ya sallame da shi ma'ana har ya wutire za a rubuta masa kamar ya tsaye dukkan daren ne kun ga kuskuren mutanenmu da in an zo wuturi suke me suke ficewa sun rasa ladan nan da nan su sai ce wanda ya sallaci qiyamul layl da liman bai fita a masallaci ba har liman ya kare sallolinsa za a rubuta masa tamkar dukkan daren ya tsayu kenan in ka zo tarawih za ka ɗale tare da liman kuma kar ka fita har sai ya me ya sallame idan har kana da sha'awar da daddare ka sake salloli to sai ka tashi ba a witiri biyu da daddare sai kana yin su shafa'i bibbiyu bibbiyu bibbiyu ka sallaci abin da ka so Allah ya datar da mu taqulu aishatu radiyallahu anha uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda take cewa min kulli laylin min kulli layl qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan lokutan dare annabi yayi wutiri min awwalil layl farkon dare wa awsatihi karshen dare wa tsakiyar dare wa akhiri da karshen sa fantaha watru ila sahar amma wutirin sa sai tike a can karshen dare dab da lokacin sahur wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu na cewa aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil layl al-akhir al-akhir wato lokacin da bawa yake fin kusanci ko kuma aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abd lokacin da ba Allah ya fi kusanci da bawa fi jawfil layl al-akhir shine cikin karshen dare fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah ta'ala fi tilka as-sa'a fakun nabi yace in har zaka iya kasantuwa cikin waɗanda suke ambaton Allah a wannan sa'ar ka kasance karshen dare mu yanzu ka ce tun daga biyu har asuba ko ma karfe daya har asuba shine lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji nabi yace in har zaka iya kasancewa wanda yake ambaton Allah ka kasance ko kun ga hasarar da matasa suke yi ko shi yasa al'amuran su suka dubulbulce gaba daya lokacin da ka fi kusa da ubangiji kuma zaka samu lokacin wani duk lokacin sabansa da kallakallansa duk a wannan sa'a ne gashi kuma annabi ya ce mi lokacin da ubangiji ya fi kusa da bawa Nabi ya ce in za ka iya kasantuwa cikin masu ambaton Allah ka kasance. Jama'a ya za a yi ko wani babba ne shugaban ƙasa ko wani babban minista aka ce ga lokacin da ga ka gashi ka bi kusa da shi kuma lokacin ya zo da Allah a same ka kana hauragiya. A za a ce hankali bai ishi mutum ba. To ina kuma Ubangiji ta'ala da yake buɗe ƙofofi yake cewa ka roƙe shi ya amsa maka. Amma a ce lokacin kuma wayarka tana hannunka sai su kurolin kake kana karanta abin da ba zai amfanar da kai la a duniyarka ba wala ala akhiranka kun ga wannan hasara ne zance na gaskiya wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi na cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya ubangijinmu wato wanda albarkatunsa suka yawaita kuma madaukaki yana sakkowa kowane dare zuwa ga saman duniya malaman ahlus sunna suka ce nuzulan yaliqu bi jalali saqwa da tami rataye da girman sa yabqa hina yabqa sulusul layl al-akhir lokacin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe yake ragewa ya ƙol abinda Allah yake cewa man yad'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni na amsa mishi man yas'aluni fa u'tiya waye zai tambaye ni na bashi man yastaghfiruni fa aghfira la waye zai nemi gafara ta an gafarta mishi mu kuma lokacin muke saban ma saban ake rubuta mana ba gafara muke nema ba ina fada in har haka rayuwar mu take to fa abubuwa ba su tafi mi ba ba su tafi asiti ba kuma yawanci haka rayuwar ta matasa take shi yasa matashin ka zauna da shi sai ka gaba ɗaya Allah ma ya toshe masa kwakwalwa kwakwalwarsa ba ta lissafi wani ya kare kawai yana cewa yanayin nan da ake ciki na talauci haka za a yi ta tafiya shi kawai ya gaji talauci ne ta yaya in kai hoɓɓasa da rana da daddare ka kwanta da wuri ƙarshen dare ka tashi ka roƙi Allah ya sa ma albarka a neman ka da safe sai ka fita a sa'a amma baka kwanta da wuri ba gurin aikin baka fita da wuri ba ina kuma annabi ya addu'an cewa Allah ka sa wa al'umma ta albarka a sammako to kai aikin ma mutum ne zai maka aiki tun dako sai kamata ka ganshi sai karfe 11 wai bai tashi a bacci ba sai goma ina albarkar sammako albarka akwai albarka a sammako komai ka tashi ka yi shi ne da wuri-wuri wa qiyamul layl aqalluhu rak'a mala yace karancin qiyamul layl shine mutun ya raka'a guda daya wa aktharu 11 raka'a mafi tsawon sa mafi yawan sa shine mutun ya raka'a 11 ka gaji qiyamul layl sai ka raka'a dai shikenan ka sallame witirin ka raka'a guda in zaka iya kai uku Annabi sassan yana wuti raka'a uku yana yin ta raka'a biyar yana yin ta raka'a bakwai yana yin ta raka'a tara yana yin ta kuma raka'a mai 11 shine mafi tsayin abun da yake تقول عائشة رضي, عائشة رضي الله عنها عائشة الله قال متى ذاتك يشوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كو جاء رمضان بايا قاري أكرك أقوم شعلا أنا شين الشريع النبي صلى الله عليه وسلم ركع أقوم بي شعلا ما لا يكي يشوى والناس مع قيام الليل طرفان ووسط وتمتعني دنغني دس أيوة الدري tarafan bangarori biyu ne wa wasat da kuma tsakatsaki tarafun zada fi salati ala 11 raka akwai wanda yayi kari a raka 11 wa tarafun dayya'a salatan layl fala yusalliha akwai wanda ya tozantar da tsayuwar dare baya yi mu kaman da ramadan yanzu ba za ka ce baya yi duba amma ya tozarta ta tun da ya walakantar da ita da anan anguwa danka akwai limamin da yafi kowa sauri an fucika mutane zai su cika can to washe sai mutum yayi sallar in ya ji in ka ji ba za ka yi ba ba dole ko shikenan kawai sai ka hakura amma ka je kuma zai tafiyar minti goma kafin ya je gurin limamin fa zai yi dawar minti goma kuma ya je a sallar a minti goma bai fiye zauna a anguwarsa a minti ashirin ba ala akalla hakan ya takaita minti goma da ma mutane kwata kwata ba sa mi ba sa san irin wannan sallar sun manta da tsayuwar lahira wal wasat akwai tsaka-tsaki huwa alladhi yuhafizu ala qiyamil layl fi ramadan wa ghayrihi shine wanda yake kiyaye qiyamul layl a Ramadan da wajensa wala yazidu ala 11 raka baya kari akan raka 11 muta'assiyan bi rasulullah sallallahu alaihi fi zalika wato yana koyi da annabi sallallahu cikin haka da annabi yace kuma khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shari'a ita ce shari'a annabi sallallahu alaihi wa hadha hadihu fi qiyamil layl mala yace ga ma shari'a annabi sallallahu dangane da qiyamul layl an aisha radhiyallahu anha qalat daga Aisha Allah kara mata yadda take cewa inna nabiyallahi kana yaqumu min al-layl annabi ya kasance annabin Allah ya kasance yana tsayuwar dare hatta ta tafattara qadama har sai kafafuwansa sun kumbura suna tsagewa ta qalat Aisha Aisha tace lima tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake haka ya ma'aikin Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka وما تأخر da abin da ya jinkiri fa qala sallallahu sai annabi yace afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bazan so in zamo bawa mai godiya ga Allah ba sannan kamar yadda muka faɗa godiya ga Allah ya baka lafiya shine a same ka da yawan bauta i'malu ala dauda shukra Allah yace ya ku iyalan Dawud ko ya kai Dawud kai aiki godiya ga Allah saboda baiwar da Allah ya maka to mu ma baiwar da Allah ya mana da yawa kuma a cikin ta muke wani zai iya cewa wallahi malam ba ni da kuɗi wallahi kaza duk haka wallahi a rufin asiri kake maganin dubu ɗari nawa kake sha a wata babu to wallahi ka gode wa Allah kwanaki mun je Kano dan uwana bai da lafiya muna yawan zuwa kemis sayan magani wallahi wani in yazo ka ji kudin maganin sa na hawan jini da wani na siga da wani wa sai ka dana kira ma dubu ɗari da kaza dubu kudin yayi yawa to kai in baka shan irin waɗannan maganin nawa a cikin arziki kake to wani kullun wani maganin bai sai ya rabu da shi ba kuma yanzu kai zaka taka diyan da kake so a garin nan zaka je da kafafuwan ko wani bai da wannan lafiya da haka dan adam ni'imomin da suke kewaye da shi baya ma sanin kima su sai ya rasa ɗaya ciki yana rasa ɗaya ciki sai ya gane ashe daɗin yana cikin me cikin ni'ima da arziki Allah ya ƙara mana daga ni'imomin shi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga wato nan abinda malai yake so ya kama a sha shine annabi tsawaita sallan ne sa har kafafuwan suke iya me kumbura su tsage tsawai tsawaita sallah wani ibn abba mas'ud radiyallahu anhu qala sanan daga abla dan mas'ud Allah kara mishi da yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu lailatan nayi sallah tare da annabi wani dare fa qatala alqiyam fa atala alqiyam annabi ya tsawaita wannan tsayuwar sallar hatta hamamtu bi amri su yace ni dai arena har sai da nayi niyyar mummunan abu qila wama hamamta bihi aka ce me kai himmatu da shi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu yace himmatuwa ne kai sora irin in zauna in bashi ya sallah a tsaye ni ina zaune so da yaga an tsawaita sallar Huzaifa ya dale ya ba Annabi sallallahu sallah Annabi ya bude bakara Huzaifa yace diyan da Annabi ya karanta aya 100 zai ruku'i yace sai ya tsallake 100 sai Huzaifa yace are na sai yace in yaje ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kashan bakara kenan ko zai ruku'i anta maulana kayfa sunna ala alqawmil kafirin yace in yaje karshen ta zai mi zai ruku yace da yaje karshen ta sai wuce nisa'i yace sai da ya gama nisa'i yace kuma ya dawo ali imrana yace kuma karatun a hankali yake ba wai karatu yake da sauri ba to kun ga haka shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam take baka da karfi na jiki irin nasa amma alal aqalli dama Allah ya ce kai koyi da shi ne ba za ka iya yanda yake yi ba saboda shi ya ga wuta ya ga aljanna ya ga abubuwa da Allah ya masa na falala da ɗaukaka shauƙin waɗannan abubuwan suke ɗibansa in ya tsaya ma baya iya mai sanin tsayuwar da yake sallallahu alaihi wasallam القائمون الليل في رمضان في غير رمضان يهتدون في قيامهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي يبشرهم ربهم في كتابه ويبشرهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بما يلي mala yace masu qiyamul layl a ramadan da wajen ramadan suke koyi da annabi sallallahu to Allah yana musu bishara annabi sallallahu yana musu bishara da wasu abubuwa wanda dama shine taken darasin bisharar ubangiji ta'ala ga masu qiyamul layl da kuma bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu qiyamul layl awalan albishir na farko shine qiyamul layl yamna'uhum min alwuqu'i fil ithmi wa yuqarribuhum min Allah azza wa jalla mai qiyamul layl to qiyamul layl yana katange shi daga sabo kuma yana kusantar da shi zuwa ga ubangiji ina ga yana wuya ka samu wanda zai tashi da dare sallar minti 30 ko awa daya kuma da safa ka ganshi cikin sabo tsilin zai wuya matukar wuya fa saboda zaka samu da daddare iya abin da ya shaga yake gaban sa shi ne da da rana afwan da rana da daddare kuma dole tunda yana son qiyamul layl zai kokarin kwanciya da wuri ko saboda ya tashi yayi mi ya qiyamul layl to zai kwanta da wuri ko kallo bai da lokacin sa la'alla wani sakon ma na waya bai da lokacin bude shi saboda yana so ya kwanta da wuri ya samu ya tashi da mi da wuri yayi sallah qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa alaikum bi qiyamil layl na hore ku da wato ina muku umarni da qiyamul layl fa innahu da'bus salihin qablakum domin halayya ne na mutanen kware kafin ku daga cikin gaba-gaban mutanen kwarai akwai annabawa akwai kuma annabi musallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa da tabi'ai wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum kuma kusanci ne kusanci ne yana kusantar da ku zuwa ga ubangijinku wa makfaratun lisayyi'at sannan kankara ne ga kusakurai wa manhatun 'anil ithm sannan mai hani ne ga daga barin aikata sabo kenan wanda yake qiyamul layl zai samu sauki na me na aikata laifuka saniyan abu na gaba na biyu qiyamul layl sharafun lil mu'min fi dunya wal akhirah wato qiyamul layl daraja ne wato matsayi ne ga mu'mini a nan duniya da lahira qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce atani jibril faqal malaika jibril ya zo mun sai ya ce ya muhammad ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit duk rayuwar da ka so kai amma wata ran sai ka me sai ka mutu kai ma za ka ce wa mutum duk rayuwar da zai ka so kai kai amma wata ran za ka me yanzu 'yan diraman nan su ya kamata su rubuta kowa ta rubuta a ɗakin ta cewa duk in rayuwar da zaki ki amma ki sani wata ran zaki me zaki mutu to in ku ta san za ta mutu irin badalar da suke ina gada ba za su na yi ba duniya 'yan dirama ni ban ga wanda ta ɗebe su ba irin su musamman matansu ta ja su wallahi suturan da suke sawa suke hoto da ita wallahi wata kowa ɗakin bacci ba ta iya sawa ba wallahi a gidanta kenan ita ɗaya wallahi ba za ta iya sa ba amma suna sa a ɗauke su a hoto to in kaga abubuwan da suke sai ka gaba ɗaya ne ba su san rayuwa ba sun manta da cewar me wa kifuhum innahum mas'ulun ba a cewa mala'iku ku tara mutane duk kutse da su za a tambaye su kuruciya da Allah ya ba su ya suka da ita dukiya da Allah ya basu ya suka yi da ita ilimi da Allah ya basu ya suka yi da shi duk wannan sai an tambayi mutum samartaka ya kai da ita dan haka ishma she ta fa innaka mayyit din rayuwar da ka so kai amma fa ka sani dole wata ran zaka me zaka mutu in ka mutu kuma ba aiki yanzu nan darul amal ne bila hisab ko aiki muke ta yi ai babu sakamako gobe kuma sakamako ne babu me ba aiki wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu sannan duk wanda ka so ka so ka so shi amma ka sani wata ran sai ka rabu da shi annabi ya so su abubakar amma dole ya tafi yami ya bar su ya so aisha radiyallahu anha amma dole ya tafi yami ya bar ta to kai ma shi yasa in zaka so masoyi ka so shi karkashin inuwa ta addini kar ya katange ka daga barin me addini saboda wata ran dole zaka rabu da shi wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bih sannan duk abin da ka so ka aikata ma ka sani za a ma sakamako in khairan fa khairan wa in sharran fa shar in mai kyau ka ga sakamako mai kyau in mummuna kuma me za a rana alkiyama wa nad'u almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi kowa kuma za a ce ga littafin shi iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ga littafin ka karanta shi da kanka kaiwa kanka kididdiga sannan Allah zai ce wa bawa duba ka ga mala'iku na sun rage ka ko sun kare ka wa alam mala'ika da zai ce da annabi sallallahu ka sani anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl wato daukakar mu'mini darajarsa shine tsayuwarsa da daddare wa izza izzarsa kuma istighna'uhu 'anil nas shine wadata daga barin mutane kun ga iya nan gabar zama ne mai zaman kansa wa izza izzar mutum shine ba ruwansa da abin hannun mutane musamman mutanen zamanin nan marowata marowata ta kowane sunan ruwa sun tsara malamai sun hana malaman su fita nema kuma sun bar malaman a yanayi wannan shine yankinmu yanzu a garin nan a kungiya ta izala akwai wanda ya fi kowa kokarin karantarwa ba zan kira sunansa ba amma kusan an rabu da shi na ce an rabu da shi rayuwar da yake yanzu ya kamata a ce ya fi ƙarfinta duk darasin da yake kaga da mashin yake ta fama kuma shi ne malamin yanzu malamin gari babban malamin gari ku yanzu malamin garinku ku bashi yana irin wannan abin darasi zai yi na asuba zai yi na juma'a zai yi na dare kuma bai da direba da zai na ɗaukansa yana kai shi kuma in ya gama ko kunya ba ku aji sai ku ɗauko dubu biyu ku bashi wai ya sa mai yanzu mai dubu biyu ce ta mai wannan in ya yi nuni akan wani abu ya yi nuni mutanen garin marowata ne kuma ba san kiman malamai ba malami yana da daraja yana da matsayi ya ba da rayuwansa kullum cikin kuna kiransa a waya malam zakata nawa ce ina da kaza malam wane ya mutu gado ya za a raba malam kaza eh ya ma raba zakar ya ma raba kaza kuma ba ruwanku a lissafinsa la'alla in uzuri ya taso masa na kuɗin da bai kai ya kawo ba ba zai iya yi ba kuma yana yana yana jan yana darasi a masallacin Bilonia da masallacin Milonia da masallacin kaza duk an bar shi a wani iri wallahi malaman mu nan suna yanayi mu mun san halin da suke ciki shi yasa ba haka ya kamata a rike malamai ba ba haka ya kamata ba yanda muke wa malaman ba haka ya kamata ba amma mun iya gyaran masallaci amma mun iya rabuwa da malamai shi yasa na ga an tsaya masallacin nan abu ne mai kyau amma inda wanda ya kira masallaci shi kuma wani irin tanadi aka masa na za a ɗaye shi shi ma a sanda man fenti tunda an ɗaye masallaci shi ma kamata a kula da shi zancen gaskiya kenan kun gina masallacin miliyan ɗari biyu limamin ku yana gidan haya da yake jan sallar juma'a da kam salawat a masallacin kuma yana fama da tsofan mashin me amfanin masallacin miliyan ɗari biyun nan ba ku iya wakafin miliyan goma da zai kawo sos ɗin da limamin ma za a riƙe shi ba limami yana jan sallah a masallacin da yana da hanyar samun kuɗi ta fita dubu ɗari a wata amma kuma mai yana iya ƙare masa ko abin hawansa ya ɓaci a hanya kawai mutanen garin nan gani suke in sun taimaki malami kuma ba su taimaki addini ba su dai da kuka ji ana zugawa in ya hau mimbarin maka baya tuntuɓan tilawa taimakon sa fa aka yi in an rabu da shi na rantse da Allah tun a ƙasa ƙasa ƙasa ƙasan nan daga sabbunuwa nasu daga nan zai fara karkarwa dafe shi aka yi kuma an kuka dafa na nan ɗin za su yi ƙwari amma yanzu haka ana gina masallaci a ɗaya daga cikin malamanmu ya fi na miliyan ɗari hudu a hasashe na ce idan har ba a yi sos ɗin miliyan hamsin da zai san kuɗi ba Allah wadaran masallacin kuma ba a kyauta ba miliyan ɗari hudu masallaci ya kamata a yi sosin wata miliyan hamsin da za ta na taimakon malamin da iyalansa so da ya tsaya raya masallaci amma ni in ka ba wannan masallacin kuma na faɗa in aka ba shi masallacin ba a yi masa sos da zai san kuɗi ba aka gayyace shi wa'azi a abuja da za a ba shi dubu ɗari biyar tafiya zai ba zai tsaya wannan masallacin ba in ana so kuma kar yana tafiya abuja to sai an tsare shi a nan tsare shi kuma shine bayan gina masallacin a nemi sos da zai riƙe shi to amma gani ake in aka in aka yi sosin ɗin malami nan fa malami a garin ne yana darasi to ya ƙuri na ɗan sake layi yana darasi sai aka ce ana bashi dubu ɗaya a nan wani masallaci in ya zo ya darasin ana bashi dubu ɗaya kun san wannan kwamiti me ya ce ai malamin dan Allah yake yi kuma sai ya taso daga kasuwar kaji ya zo nan nan kusa ya yi darasin tsakanin magariba da shi aka ce daɗin ana ba shi dubu ɗaya shekara biyu da ta wuce dubu ɗaya lokacin mai bai kai dubu ba buɗar baki wani yan kwamiti ya ce don Allah yake don aka wace dubu ɗaya za a ba shi ta mai wannan shi ne mu ya za a yi dubu ɗaya me dubu ɗaya don Allah to su sudes wallahi sudes ko ni aka kai gurbin sudes na daina tuntuɓanci da sai dai tsautsayi saboda yadda aka ɗauke man rayuwa to amma yanzu mu malami mai mata hudu yana musu cefane kuma yana zuwa muku tafsirin yamma kuma yana na dare kuma yana muku sallar gawa kuma yana tarawih kuma yana qiyamul layl wace irin kwakwalwa ne da shi kuma zai fita kasuwa nema ina jan hankali da masu gina masallaci da gyara masallatayya suna lura da masu raya masallacin an yi gwaninta da aka yi masallacin ashkom amma ba a yi gwaninta ba ta wani wajen an yi gwaninta da aka yi masallacin lambu amma ba a yi gwaninta ba ta wani wajen shi ne an yi masallacin lambuwa zai iya raya shi an yi masallacin ashkom shi limamin wani irin taimako kuka masa an gina masallaci a guri kaza na miliyan kaza wani irin taimako kuka yi kuma wallahi ba zan rufa muku ba duk waɗannan suna buƙatar taimako ba yi wani abin rufa-rufa ba ne suna da bukata to dan ba za su roƙe ku ba ko kona kuɗi mai kuɗi sai ya gina masallaci sai ya bar shi kawai a raya yana da kyau in an gina masallacin miliyoyi kaza to a duba yadda sos zai shigo wa masallacin ya riƙe kansa kuma ya tallafi waɗanda suke raya masallacin ba ma ma iya liman ne raya masallaci ba ladanai ka tsaye da mutum kace kira min sallah sau biyar kana nufin kar ya je ko ina in aka taimaki limamai kuma munan ɗabi'ar mu ne ba mu san taimakon limamai in ba ku kissar da daura ya faɗa kowa ya ji ta na rufe da ita limami ne aka kawo kyautar masara masallaci liman ya ce a kai gidansa an kai gidan liman masara ba ta wuce kwano goma ba shugaban kwamiti ya go aka ce mar an kawo masara ‘yan gulma suka ce kuma malam ya kai gidansa ya samu malam ya ce malam wai an ce an kawo masara masallaci ya ce tana ina ce an kai gida na ce ta masallaci ne ya ce shi kenan ya aika gidansa aka fito da masara har an fara gyara ta ya ba su da la'asar ta yi sai ya zauna a gida ya iya fito daurawa ya ji abdulmalik ka ji wannan kisar kai ma to da la'asar ta ya iya fito sai da aka shiga sallah sai ya zo ya bi sallah magariba ta yi haka isha haka washe gari akwai dilan doya sai dai ya karɓo doya ya zo ya kasa ƙofar gidansa ya fara siyarwa sai dai na jan sallah aka ce malam sallah ya ce a masarar masallaci shi ma yanzu ne ma zai zai shiga 'yan kwamiti cikin masu taimakawa masallaci daga baya daura ce shi kansa sai da aka sa shi a sulhun limamin ya dawo jan sallah yanzu wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan mu ba mu dauki limaman mu da malaman mu da daraja da matsayi ba jama'a in shi kirista ne pastor ne shi masaran nan in ya jata da asusun masallacin ya shiga kenan ba wanda ya isa ya magana to amma mu me yasa muka rike malaman mu haka wallahi muna rasa su muna asara kuma ana cire mana kwaɗayin son yi wa addinin hidima tunda har mun ga yadda malamanmu suka sha wahala da ransu da bayan sun mutu mutane sun gane ma'anan wanda bai gane ba anan bayan sun mutu ba shi ma wani karatu ne mai zaman kansa da ransu sun sha wahala bayan sun mutu iyalansu suna shan wahala ba wanda yake taimakon su ba ruwan kowa da su wannan me yake nunawa ni yana nuna kenan wannan layin kamar layi ne wanda bai kamata na bi shi ba in haka ne ko sai ne karatu sai ya zama fardu aini ne fardu kifaya shine in wani ya da'awa ya dauke mun ni ba zan yi da'awa ba tunda ba wani hidimar taimako ba wai dan wannan kudin nake ba amma akwai abin kyautatawa duk malaman mu da suke karantarwa dan Allah suke in banda haka littafan nawa suke saya yanzu littafi in ka taba shi karami sai ka dan ce ma dubu goma sha dubu ashirin dubu hamsin haka za ka same su da littattafai na miliyoyi da kuɗinsu fa suka saya to amma mutum ya sayi littafi da kuɗinsa ya je neman karatun da kuɗinsa kuma ya zo koyar da karatun ku ce da kuɗinsa zai yi yaushe zai huta yanzu malam anas da suka danka masa ashkom suka rabu da shi wa ya san lokacin da malam anas ya karatu a garin nan kawai da karatunsa aka gan shi ya sha wuya babansa ya maɗoyin ya yi karatu ya yi kaza amma nan kawai kun zo kun bautar da shi kun zame hannunku kawai ya ta ja muku sallah masha Allah an jika kawai babu irin malam Anas ya iya kutuba kawai in ya sako a bari sai a bashi ɗari biyar kuɗin mai iya abin da ake bayarwa kenan amma masallacin miliyan ɗari biyu kuma saboda abin kunyar azare limaminsa yana gidan haya dan Allah wannan ba abin kunya ba ne yanzu in ya mutu kenan ƴaƴansa da matansa suna ina suna gidan haya shi yasa wani malami a garin nan ban faɗa muku shi ba yace min Shamsu sai na gina gida yace kafin wani zancen a ce min wani masallaci saboda in na mutu ba wanda zai kula da ƴaƴana wallahi abin da ya faɗa min kenan babban malami ne a garin ya ce min in na mutu ba ni da gida ba ruwan kowa da ƴaƴana da haka ya yi fafutuka ya gina gida yana gina gidan kuma sai suka yi suke gina masa masallaci na ɗarirkan miliyoyi kunji su suna gada an sun gina masa gida ba su yi wa Allah aiki ba amma duk gundara sun sa masha Allah alhazai sun je ko zakka ba za su iya bashi ba wannan tsarin da ake kai a garin nan tsari ne na kuskure masu kuɗi ba daidai suke yi ba masu wadata ba daidai suke ba shi yasa ni irina bana fada da su amma bana son masallacin su ba fada yake da su ba amma ba mai kudin da zai gina masallaci a garin na ya bani na karba ba zan yi ba ba fada nake da su ba amma tsarin da ake kai ba daidai bane bayan da za a yi babana ya ɗauɗoyiniyar karatu na yayi wahala sai yanzu kuma in zo ku bautar da ni misali kun hana ni in fita neman cefane na kun hana ni komi kuma ba ku iya min komi me kuke so na yi in zan yi auren yata zuwa zan yin faɗa muku in ce ku taimake zan aurar da yata in matata ta haihu zuwa zan yin ce ku saya min rago wannan tsarin ba daidai ba ne dole mu kalli tsarin nan na faɗa saboda ba iya ku kuke gani ba wasu suna gani amma wallahi tsarin nan da ake ciki na mi ta gyara surar addini masallatayya mun rushe nan mun gyara nan amma su masu raya gurin mun rabu da su ko wata ran za ku rasa mai jan sallan tarawihi wannan a zaune take ni yanzu kamar bana na ce ba zan ma ja tarawihin ba to ni na fara daga bana na ce ba zan ja ba in zan ja kuma sai dai in taya so da yana na ga mutanen garin suke shikenan ba zan ja ba na daina ai masallaci ba na babana bane iya masallacin babana ne dole in raya shi so da ya dau nauyin karatuna amma tunda ba nasa bane ba zan ja tarawihi ba kawai kowane masallaci mai gida wanda ya gina masallaci ya zo ya ja sallah in kungiya ce kuma ta nemo ta yi to ko ta sponsoring dina tunda ita kungiya ce na ja sallah ko kuma su nemo su ƴaƴansu su ja sallah wanda suke da iko da su amma ni ba wanda yake da iko da ni ba dan koyi ba saboda tsarin garin ba daidai ake wannan tafiyar ba malami ne malam Anas in ta baku misali da shi ya je gida a kusa da ni masallacin alkali lokacin da aka hana salarin asu din nan sai da ya sai da gidan mun rabu da shi a garin nan shikenan ya sai ya ce fa ne kuma yana ta jan sallah kuma ana jin daɗi wannan fa kaɗan na faɗa muku cikin dubu in na tono muku wasu za ku ce haka ake yi Abdurrauf ya yi shiru ya san dubu cikin ɗari don haka tsarin ba daidai ba ne mu gyara waɗanda suke bibiyan mu ta social media sako zai iya zuwa don shugabannin ƙungiya a faɗa musu a zauna a gyara yawa malamai a kula da su cib imam ɗinku ya kwanta jinya wani irin tanadi kuka yi masa in ya mutu shi kenan malamanku daga mutum ya kwanta ba shi da lafiya ko wani uzuri shi kenan shi kenan kun manta da shi an ci moriyar ganga an yada me koranta la wannan tafiyar ba daidai ba ce akwai taimakekeniya addinin musulunci kuma idan har a inuwar addini ba taimaki juna ba wace inuwa za mu taimaki juna da haka yana da kyau mu bayyana da al'ukuwa al'imaniya da ukuwa al'islamiyya sannan mai watsi da gina surar addini masallatayya mun gaji da su a garin nan ba ma bukatan masallaci yanzu muna bukatan a ɗauki nauyin ɗalibai ne su je su karatu su karantar ma sai a gina masallaci a rasa wanda zai rike shi ya raya shi wallahi da haka iyayenmu su yi haƙuri yau na ɗan sake musu layi ban cika irin wannan karatun ba amma da yake yau za a rufe sai bayan sallah dole ne ta sa aka yi yawa dole ne ta sa aka yi don haka an ɗan gyara masallaci wanda yake kula da masallaci shi ma ya ƙoƙari a gyara shi da Allah yawa a yan kwamiti su haɗa kuɗi limami kar a bar shi babu babu rigar sallah yawa bai kamata ba yaro da yake jan sallah sai ku ga ya yi sallar ba rigar sallah kuma mutum ashirin talatin hamsin suna yin sallah a a bayansa kuskure ne nan muke jan sallah a nan wani masallaci aka ce a haɗa dubu biyar a ba mu kayan sallah aka haɗa dubu biyu har yau sama da shekara goma ba dubu biyun ba kayan sallah daidai lokacin da na ja sallah a wani masallaci a jordan suka ɗau kash ɗin kuɗi dubu ɗari takwas suka bani suka ce wa khadimi mai kula da masallacin a je firish ɗin masallaci a ciko min leda da kaji a bani ba wai an ce dan wannan abu kake ba amma kyautatawa tana da bi tana da daɗi misali ni na daina fita ko ina da ramadan tilawa kawai nake saboda kan na tuntuban tilawa in ja ku sallah wani irin tanadi kuka mun kawai in zo in ja sallah kwana talatin shi kenan kun tafi wannan ba daidai bane ba na ce dan kuɗi suke ba amma in dai ba za ku na sponsorin ba wani ɗan tallafi ko watan za ku rasa liman ni kamar ni an fara rasa ni yau ni an fara rasa ni bayan da zan ja sallah ni yanzu sai dai ta yin sallah na daina jan sallah kuma karantarwa ma banna masallacin nan ko bayan da zan je in karantar a masallatayya in Allah yarda sai dai babana ne ya gina masallaci bayan da zan kai ka shiru ba ka gane karatun ba a nan zan na karantar da ku saboda nan masallacin ina zama ne a kujerarwa malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama amma ina markazi na na gina markazi na tafsiri na na Ramadan ma bana a gurin zan yi ba yanda zan je ne babu anan zan yi so da ni zan dauka na abin da yake faruwa shine yanda ake ta'amuli da malaman ba a kyautata musu suna da rai ba ba a kyautata musu bayan sun mutu ba to tunda haka ne lakum dinukum waliyadin Allah ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullahi insha Allah sai ba Ramadan da sati biyu zamu ci gaba da karatu Allah ta'ala ya nuna mana Ramadan da alkhairansa ya karfafe mu wajen ibadu cikin sa yasa duk ibada da zamu yi su zama karbabo cikin sa Allah ta'ala ya gafarta mana kuren mu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara matsalolin mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin.